الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddar haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na tarjamar alƙur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta 66 a cikin karatunmu na suratul baƙara a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta 67 na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا na'am قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa zukuru ku tuna mana ya ku ‘yan banu Isra'il, izbala Musa li ƙaumihi, yayin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya faɗa ga mutanen shi wa qad qutila lahum qatilun haƙiƙa an kashe musu wani mutum la yudra qatiluhu ba a san ba wanda ya kashe shi annabi Musa alaihi salatu wassalamu wato a lokacin sa wani daga cikin mawadata a kashe shi dan uwan shi ya kashe shi amma kisan gila ne ya mushi saboda shi kaɗai ne wanda zai iya cin gadon shi kuma da ya tashi sai ya ce ai makwabcin wannan mawadacin shi ya kashe shi shi kenan aka shiga cikin tababa ba a san ba inda bakin zaren yake ba a gano inda bakin zaren yake ba wa sa'aluhu an yad'u Allah an yubayyinahu lahum wato sai suka yi bara a wajen annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana musu wannan wanda ya yi kisan wane da ya kashe wannan mawadaci ɗin. Fada'ahu shi kenan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala da niyyar Allah ta'ala ya bayyana wanda ya yi kisan nan wanda ya kashe wannan mawadaci. Shi kenan annabi Musa ce da su inna Allah ya amurkum haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala yana umartar ku an tadhbahu baqaratan wato ku yanka saniya qalu annabi Musa alaihi salatu wassalamu da ya gaya musu haka sai suka ce wa annabi Musa atattakhiduna huzuwan yanzu malam Musa zaka rike mu abin yin izgili da mu mahazu'an bina zaka rike mu abin yin izgili da mu haythu tujibuna yayin da kake amsa mana bi misli zalika da kwatamkacin wannan amsa din zaka ba mu amsa akan cewa Allah ya umarce mu da mu yanka saniya qala lahum Musa annabi Musa alaihi salatu wassalamu yace da su a'udhu billahi amtani'u billahi ina neman kariya da Allah ina neman Allah ta'ala ya tsare ni min an akuna daga in kasance minal jahilina daga cikin masu izgili jahilai saboda jahilai su ne almustahzi'in masu yin izgili falamma alimu annahu azmun yayin da su waɗannan jama'a ta annabi Musa alaihi salatu wassalam su kasancewa annabi Musa fa da gaske yake fa ba ta ma sance a cikin zancen shi na'am
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون
shikenan yayin da suka gane cewa annabi Musa alaihi salatu wassalamu ha ba wargi yake ba da gaske yake balu sai suka ce wa annabi Musa alaihi salatu wassalam ud'u lana rabbaka to ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana mahiya ya bayyana mana ita wannan saniyar kakane shekarunta ai ma sinnuha ya ne shekarunta dattijuwa ce ko kuma yarinya ce bala musa annabi musa alaihi salatu wassalamu ya ce da su innahu ayillah haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙulu yana faɗa inna ha baƙaratun haƙiƙa ita saniya ce la faridun ba tsohuwa ba ce wala bikirin kuma ba yarinya ba ce la musinnatun ba mai shekaru ba ce da yawa dattijuwa wala bikirin kuma wala sagiratun ba yarinya ba ce ƙarama awanun bai na zalika nasafun bai na zalika wato tsakatsakiya ce tsakankanin waɗannan abubuwan da aka ambata bai na zalikal mazkur tsakankanin wannan abin da aka ambata mina sinina na shekaru faf'alu ma tu'maruna ku aikata abin da aka umarce ku da shi min zabihiha na yanka wannan sadin قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين shikenan bayan annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ba su wannan amsa ya ce ku je ku aikata abin da aka umarce ku shikenan hallo sai suka ƙara tsananta wa kansu suka sake yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalamu tambaya suka ce ud'u lana rabbaka ka roƙa mana ubangijinka yubayyin lana ma launuha ya bayyana mana ita wannan saniyar ƙaƙace kamar ta take ya ne launinta yake ja ce ko baka ce ko ola ce ko tsanwa ce da sauransu ƙala annabi musa alaihi salatu wassalamu ya ce innahu ya ƙul haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa inna ha baƙaratun haƙiƙa ita saniya ce safra'u ola masara ce yalo ce faƙi'un launuha mai tsananin olantaka ce ma'ana launuha faƙi'un wato olantakarta mai tsanani ne shadidu sufura mai tsananin olace ta surrun naziri na ilaiha tana burgewa waɗanda suke kallo zuwa gare ta bi husniha da kyawanta ai tu'jibuhum tana burge su na'am قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون
shikenan hallo dai bayan annabi Musa alaihi salatu wasalamu ya ba su wannan amsa balu sai suka ce wa annabi Musa ud'u lana rabbaka Malam Musa ka roƙa mana Ubangijinka yubayyin lana mahiya, ya bayyana mana ita wannan saniyar yaya ce ita a sa'imatun am'amilatun, a sa'imatun shin wannan dabba wannan saniya sa'ima ce a barbari ce tana kiwo a cikin daji tana cin duk abin da take so, am'amilatun ko kuma a'a saniya ce wanda aka tilke ta a gida. me ita yake yin aiki da ita annabi Musa alaihi salatu wassalam da suka ce mishi haka suka ce innal baqara haƙiƙa saniya dinnan ai jinsa hulman uta jinsin ta wanda yake abin siffantawa bi ma zukira da abin nan da aka ambata a baya tashabaha alaina ta rikita a gare mu li kasratihi saboda yawan shi falamna hatadi ila al-maqsuda ba za mu shiri ba zuwa ga wanda ake nufin daga gare mu zuwa ga wanda ake nufin mu yanka ta wa inna haqiqa ne mu insha Allahu in Allah subhanahu wa ta'ala ya so la muhtaduna lalle masu shiriyuwa ne ilaiha zuwa ga ita wannan saniya din fil hadith ya zo a cikin hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace laulam yastathnu da a ce ba su yi istisna'i ba ba su yi togo ba ba su ce ba insha Allahu lama buyyinat lahum da ba za a bayyana musu ba ita wannan saniyar akhiral abadi hal ya zuwa ƙarshen duniya ilan qida'id duniya hal ya zuwa ƙarshen duniya قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير, تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة مسلمة لا شية فيها قالوا لا لجئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون shikenan qala innahu yaqul annabi Musa alaihi salatu wassalam yace da su innahu haƙiƙa ubangiji subhanahu wata'ala yaqulu yana faɗa yana cewa innaha baqaratun haƙiƙa ita saniya ce wanda la zalulun ba abal horewa bace ai ghairu muzallalatin bil amal ba abal horewa bace da yin aiki tusirul arda sannan kuma ba wanda take tasa wato ba wanda take tasa ƙasa bace ai tuqallibuha ba wanda take jujjuya ƙasa bace lizira'a saboda shifka wal jumlatu sifatu dhalulun wato wannan jumla ta tusirul arda sifa ce ta zalulun la zalulun ba abar horewa bace wanda take yin aiki dakhilatun fil nafi wato ta shiga cikin korewa din ma'ana la zalulun la tusirul arda wala tasqil harsa sannan kuma ba ta shayar da ƙasa ruwa almuhayyata lizira'ati wato ƙasa wanda aka shirya ta saboda za a yi shuka a cikinta musallamatul lashiyata fiha wannan saniya musallamatun wato abar kubutaswa ce ai lafi salim alim take musallamatun minal uyub kubutacciya ce daga aibabbuka wa atharil amal da kanta gurbin aiki la shiyata fiha la launa fiha babu wani launi a tattare da ita ghaira launiha in banda launinta na olantaka wato yalo ce qalu al'ana ji'ita bil haqqi qalu shikenan a lokacin nan sai mutanen annabi Musa suka ce wa annabi Musa al'ana ji'ita bil haqqi yanzu ka zo ka da gaskiya al'ana naqta bil bayani tammi wato yanzu kai furici da bayani wanda yake cikakke fa talabuha shikenan sai suka bazama neman wannan saniya fawajaduha suka same ta inda alfata albari bi ummihi inda alfata a wajen wani saurayi albari bi ummihi mai kyautata wa mahaifiyar shi fashtarauha bi mil'i miskiha zahaban a haka ne ko fashtarauha bi mil'i maskiha zahaban wato sai suka siye ta bi mil'i maskiha da cika kirginta zahaban da zinare maskiha shine fata ta ta ita saniyar aka yi da su to da ya zo shi wannan saniya aka ce za a je a yanka ta idan aka yanka ta fatarta za a yi salka idan aka maida ta salka kawai za a cika zinari da fatar tak wannan shine kudin saniya din aka waɗansu daga cikin malamai suka ce fashtarauha suka siye ta bi mil'i maskiha da cika kirginta zahaban da zinari fadabahuha Allah ta'ala ce sai suka yanka ta wa makadu ya fa'aluna ba su kusa ba aikata abin da aka umarce su da su aikata na yanka tan li ghala'i ha saboda tsadar kuɗin da ta yi tsada sosai wa fil hadith ya zo a cikin hadisi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce lauzabahu ayya bakaratin kanat da a ce sun yanka kowace irin saniya da a ce sun yanka saniya mai sunan saniya la'ajin za'atuhun da ta isar musu kowace irin saniya kawai in a cikinsu akwai wanda yake da saniya a gidan shi da aka je aka kamo ta aka yanka ta tun a farkon lamari da ta isar musu walakin shaddadu ala anfusihim fashaddada Allahu alaihim sai dai sun takura wa kansu sun tsananta wa kansu da tambaya sai Allah ta'ala ya matse musu lamba shi ma ya takura musu وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها Mm.
والله مخرج ما كنتم تكتمون Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Wadkuru ku tuna mana, iz qataltum nafsan yayin da kuka kashe rai, faddara atum kuke tunkuɗaɗɗeniya, fihi idghamu ta'ifil asl, wato fihi a cikin jumla ta faddara atum an haɗiye ta fil asli a cikin asali fiddali a cikin dal, yanda yake asali fatadara atum ne. sai aka haɗiye wannan taɗin a cikin dala sai aka yi wa dalɗin ƙarfi fadara'atun ai ta khasamtum kuka yi ta husuma wa tadafa'atun kuka yi ta tunkuɗaɗɗeniya a cikin wannan rai da aka kashe kowa yake jifan ɗan uwan shi da cewa shi ya kashe wannan rai ɗin wallahu mukhrijun ubangiji subhanahu wa ta'ala mai bayyanawa ne muzhirun mai bayyana ma kuntum taktumuna abinda ko kasance kuna ɓoyewa ne min amriha na lamarin ita wannan rai da aka kashe wa hadha i'tiradun wa hadha i'tiradun wato wannan jumla ce wanda take i'tiradiyya wa huwa awwalul qissa shine farkon qissa din wato wannan gurin shine farkon qissa din saboda lokacin da aka kashe mutunkin garrama aka shiga shi dan uwan shi yace ai ba shi ya kashe shi ba makwabcin shi ya kashe shi makwabcin yace a shi ma ba ruwan shi bai san wanda ya kashe shi bai jefa wa wani shikin aka ce to samun lafiyar abun nan shine a je wajen annabi Musa aka je wajen annabi Musa aka ce to ya roki Allah Allah ya bayyana wanda ya kashe shine kuma yace inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzu'a hal ya zuwa nan kenan
فقلنا اضربوه ببعضها Mm.
كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Faƙulna sai muka ce da su, Idribuhu, ku doke shi ayyul ƙatila, ku doki shi wannan mutumin da aka kashe shi, wannan mawadaci da ya mutu ba a san ba wanda ya kashe shi, to bayan sun yanka wannan saniya ɗin sai muka ce ku doke shi bi ba'dha da wani shashe daga jikin saniya ɗin, ku ɗoki wani kaso daga jikin saniya ɗin ƙafarta ce ku gunduma mishi, ko ku ɗoki wutsiyarta ku buga mishi. faduriba bilisaniha sai aka buge shi shi wannan mamaci din da harshen wannan da wan- da harshen wannan saniya da aka yanka saboda harshe shine kwado abin magana au ajabi zanabiha ko kuma aka buge shi da kashin wato wutsiyarta wutsiyarta aka ɗako aka buga mishi kashin nata fahayya sai ya rayu wa ƙala ƙatalani fulanun wa fulanun ya ce da wane da wane su suka kashe ni su suka duro suka farmin a cikin gidana suka kashe ni libinai ammihi waɗansu ɗayan ammin shi ne saboda dama su kaɗai ne za su gaje shi suka ce to wane fa yanda yake fantamawa ɗinnan da dukiya in ba kashe shi ba muka yi homo ba za mu samu komai ba shi kenan da dare suka je suka yi suka kai mai hari zai kai mai ziyara da dare ba su bar shi ba dare to kuma da aka tashi ana cikin wannan danfai din shine da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roki Allah sai Allah ta'ala ya bayyana wanda ya kashe shi shikenan da bakin shi yace da wani da wani suka kashe shi ɗan uwan shi wanda za su ci gadan shi wa mata anan take kuma ya faɗi ya rasu saboda dama abin da ake bukatan shi kenan an samu so ake a gane wanda ya kashe shi to ya bayyana ga wanda ya kashe shi an gane ku Na'am. Fahurima almirasa wa kucila sai aka hana su gado. Aka ce to shikenan tunda ku kuwa kashe dan uwanku wanda ku ne dama za ku ci gadon shi. To yanzu ba za ku ci gadon shi ba. Saboda dama haka ne addini yake. Duk wanda ya kashe wanda zai iya cin gadon shi to ba zai ci gadon shi ba. Wani sa ajala shay'an qabla awanihi uqiba bi hirmanihi. Dukkan wanda yayi gaugawar ɗaukan wani abu kafin lokaci a bashi ya yi to sai a mai azaba da a haramta mai ma abin duka ga baki ɗaya saboda waɗannan su ne za su ci gadon shi da suka yi haƙuri har Allah ya amshi ran shi to su ne za su cinye dukiyar to ya suka yi gaugawa suka je suka far mishi to sai aka hana su dukiyar wa kutila kuma su ma aka kashe su kamar yadda dama wannan shine annan nafsa bin nafsi Ƙala ta'ala Ubangiji maɗaukakin sarki ya ce, Ka zalikal ihya, ka zalikal ihya'i, hakanan wannan rayarwal, misalin wannan rayarwa da muka yi wa shi wannan mutum, yuhyi lahul to kamar haka ne Ubangiji ta'ala yake rayar da matattu, wa yurikum ayatihi kuma yake nuna muku dalilan ikonsa, dala'ila ƙudaratihi dalilan ikonsa, la'allakum ta'qiluna saboda ku dinga hankalta la'allakum tatadabbaruna saboda ku dinga lura fa ta'lamuna ku dinga sanin cewa annal qadira haƙiƙa sarkin da yake da iko ala ihya'i nafsin wahidatin akan raya rai guda ɗaya tal qadirun ala ihya'i nufusin kathiratin bai iko ne akan rayar da rayuka wanda suke masu yawa bayan sun mutu fatu'minuna ku yi imani ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء نعم وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون نعم ثم قست قلوبكم أيها اليهود يا كو يهوداوا ثم قست قلوبكم sannan kuma zukatanku suka kekashe salubat suka yi tauri an qabulil haƙi ga barin karɓar gaskiya min ba'di zalikal mazkur bayan wannan abin da aka ambata a baya min ihya'il qatil na rayar da shi wannan wanda aka kashe daga cikinku wa ma qablahu da abin da ke kafin sa min al'ayati na ayoyi waɗanda suke a fili ƙarara waɗanda suke nuni akan kaɗaitakar ubangiji tabaraka wa ta'ala fahiya su waɗannan zukatan naku kal hijarati tamkar duwatsu suke filƙaswa a cikin ƙeƙashewa da yin tauri au ashaddu qaswatan au dinnan ma'anarta wa wa ashaddu qaswatan min hakai su ne ma mafi tsananin kekashewa daga duwatsu saboda Allah ta'ala ce wa inna min hijarati haƙiƙa daga cikin duwatsu lama ya tafajjaru minhu al-anhar lalle akwai wanda ƙoramu suke kyarkecewa minhu daga jikinsa kamar yadda muka karanta a baya ku annabi Musa alaihi salatu wassalamu Allah ya ce da shi wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi asakal hajar haka ne ko wa inna minha lama yashaqqaq wa inna minha haƙiƙa daga cikin waɗannan duwatsu daga cikin duwatsu lama yashaqqaqu lalle akwai wanda yake kyarkecewa yashaqqaqu fihi idghamu ta'i fil asli fi shin wato a cikin wannan jumla ta yashaqqaqu akwai an haɗiye ta'un a asali a cikin shinu wa inna min halama ya tashaqqaqu saboda dama haka ne ka'ida duk guraren da za ka ga cewa akwai ƙarfi wani lokacin ta'un ce ake haɗewa ya tafakkaruna tafakkaruna ta tafakkaruna ya tazakkaruna tazakkaruna a wanda kuma ƙa'ida ce wa ma bi ta aini butudi qad yuqtasar fihi alata ka tabayyana al-ibar tabayyana ta tabayyana an gane ko ya tazakkaru ta tazakkaru an gane ya tashaqqaqu yashaqqaqu tazakkar ya tazakkaru kenan shine ana yace fihi idghamu ta'ifil asli fi shin wato a cikin wannan kalma ta ya shaƙaƙu wato an haɗiye ta'un a cikin shinun asali yadda yake ya tashaƙaƙu ne fa ya minhul ma'u ruwa ya dinga fitowa daga gare shi wa inna mina hala ma ya habiɗu lalle daga cikin duwatsu akwai wanda yake gangarowa yanzilu akwai wanda yake gangarowa min uluwin daga sama ila asfal zuwa ƙasa min khashiyatin lahi saboda tsoron Allah, amma wa ƙulubukum la ta ta'assar wato zukatanku la ta ta'azzaru wa la ta linu ba sa yin tasiri na amsar wa'azuzzuka hakanan kuma ba sa yin tabshi wala ta sha'u kuma ba sa rizinawa saboda tsoron Allah wa mallahu bi ghafilin amma ta'amalun ubangiji subhanahu wa ta'ala ba marafkani bane dangane da abin da kuka kasance kuna aikatawa wa inna ma yu'akhirukum sani dai kadai ubangiji ta'ala yana jinkirta muku ne liwaqtikum saboda lokacin da ya yanka muku wanda za ku yi a nan duniya ku koma zuwa gare shi wa fi qira'atin bitahtaniya wato a cikin wata qira'a ita ce qira'al Abdullahi ibn Kathir al-Makki daga cikin qurra'u sab'a shi yayi karanta wa mallahu bi ghafilin amma ya amaluna bitahtaniyati da mai ɗiya biyu a ƙasa wafihi to a cikinsa iltifatun an al-khitab wato akwai waiwaye daga yin zance ma'ana wa mallahu bi gafilin haƙiƙa ubangiji subhanahu wa ta'ala ba marafkani bane amma ya amaluna dangane da abin da su yahudawa suke aikatawa wa bil ghaibi amma ta'amaluna huna dana wa ghaibuka fi thani ila safwihi dala kamar yadda al-imamu shatibi ya faɗa wato anan Abdullahi ibn Kathir al-Makki shi kaɗai ne yake karanta amma ta amaluna. Amma idan muka gangara gaba kaɗan wa mallahu bi ghafilin amma ya amalun ula'ika allazina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah cikin sumuni na biyu cikin wa idhalaqu wato anan kuma wanda suke karanta amma ya amaluna ba amma ta amaluna ba akwai Imam Nafi al-Madani akwai Shu'ba al-Asim akwai kuma shi Abdullahi ibn Kathir al-Makki din. Na'am.
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله نعم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Ayyuhal mu'minun, ya ku muminai a fatattuma'una yanzu kwaɗayi kuke, an yi uminu lakum aili Yahudu, Yahudawa su yi imani da ku, su gaskata da ku, su yi imani da ku wa ƙadkana fariƙun minhum, alhali haƙiƙa waɗansu jama'a daga cikinsu sun kasance ai a habarihim malumansu. sun kasance yasma'una kalamallahi fi taurati suna jin zancen Allah a cikin littafin at-taura thumma yuharrifunahu sannan kuma su canza shi yughayyirunahu su canza shi min ba'di ma aqaluhu bayan sun fahimce shi ai min ba'di ma fahimuhu bayan sun fahimci wannan zancen na Allah a cikin littafin at-taura wahum ya alamuna alhali su sun san da cewa annahum muftaruna haƙiƙa su kiran ƙarya suke yi wala hamzatu lil inkar wannan alhamza ta afa ta ɗuma'una lil inkari saboda muso ne dangane da abin da suke kai ɗin ai la ta ɗuma'u kada ku yi kwaɗayi falahum sabiqatun fil kufri saboda suna da kwai tsohuwar aƙida a cikin kafirci na'am shine ƙarshe ku alhamdulillah al'ilmu indahu subhanahu wa ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik na'am